الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda da yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar biyu ga watan rabi'un awwal jira 1447 wanda ya daidai da ranar 25 ga watan 8 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye a dan tafiya wanda a yau ranar litinin muna karatu ne a cikin littattafan aƙida littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine sharhu aqidatil wasitiyya na al'allama muhammad bin salih al-usaimin rahimahullah wanda sharhi ne na littafin al'aqidatul wasitiyya na shekul islam ibn taimiyya rahimahullah wannan ne zai zama majalisi na 27 a cikin jerin karatattakanmu na wannan littafi a darasin da ya gabata mun shiga sabuwar gaba wadda masu sharhi da ta hakiki suka yi mata take da asiratul mustaqim tafarkin nan madaidaici wanda ibn taymiya yake cewa fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi al mursal babu karkacewa ga ahli sunna wal jama'a waɗanda suke tare da jama'a na musulmi ba ku karkacewa a gare su amma ja a bihin mursalon game da abinda manzanni suka zo da shi ba sa karkacewa su bar abinda manzanni suka zo da shi su tafi zuwa ga wani abu daban kamar da za ka samu ahalul kalam sun yi sun bar abinda manzanni suka zo da shi sun tafi zuwa ga ilmul kalam ilimi na falsafa ilimi na gabatar da hankali akan nasi to haka kuma za ka samu ahadin ra'ayi su ma sun tafi zuwa ga wasu kiyasce-kiyasce suka bar nusus na hadisai ingantattu suka karkata ta ɓangaren kiyasi wa'insu daga cikin masu bin akidu na sufanci su kuma suka tafi zuwa ga alhis neman karama ana neman istiqama su kuma suna neman karama suka bar nassoshi mutum ya je shige kogo yana wasu wuridan-wuridansa yana jiran dole sai wata karama ta bayyana wani khari al'ada wani abu da ya saba wa al'ada ya bayyana gare shi don ya yadda cewa shi wali ne to sai shaidanu su zo su ta wasa da hankalinsu sai aljani ya bayyana ya ce shi annabi wane ne ko shi wali wane ne sai ya dora shi akan wata hanya wacce ta kaucewa hanyar manzanni to ahalus sunna ba sa yin wannan su koyaushe suna tare da abinda manzanni suka zo da shi abinda manzan Allah ya zo da shi shi ne abinnan ɗinsu shi ne hanyarsu shi ne tafarkinsu sauran manzanni abinda suka zo da shi wanda ya shafi labari za su gaskata kai tsaye inda har ya tabbata wannan labarin daga annabawan da suka gabata yake ƙur'ani ya tabbatar ko aka samu a hadisai ingantattu ya tabbata annabi wane ya ce kaza to za su gaskata abin da ya shafi hukunci hukuncin da shari'a mu bata saba masa ba hukuncin da shari'a mu bata saba bata bata saba masa shari'a mu bata zo da sabanin sa ba bata yi hani game da shi ba wanda kuma ya zo daga wa'annan manzannin a ƙur'ani ko suna ingantacciya shi ma za mu yi aiki da wannan sharar shar'u man man qablana yana zama shar'un lana idan bai saba wa mu ba abinda kuma bai zo ta hanyar alqur'ani ba kuma bai zo a hadisai ingantattu ba an same shi ne daga su bani isra'ila daga ba daga su bani isra'ila aka samu ba qur'ani ne ya tabbatar ba ba hadisi bane na manzo Allah ya tabbatar to wannan ba a gaskatawa ba a ƙaryatawa sai fa idan ya ci karo da shari'ar in ya ci karo da shari'a munan kai tsaye za mu ƙaryata ina fata an fahimta kamar cewa Allah uku ne kai tsaye za mu ƙaryata wannan ba za mu yadda ba saboda ya saba ma shari'a to za mu ci gaba daga inda muka tsaya bayan ya ce فلا أدول لأهل السنة والجماعة أما جاء به المرسلون سيتي فإنه domin shi lallai shi abinda manzannin suka zo da shi as-siratul mustaqim shine tafarkin nan miƙaƙƙe shine tafarkin nan madaidaici malam mai sharhi yace qawluhu qawlu ibn qawluhu rahimahullahu ta'ala fa innahu as-siratul mustaqim wannan fa'inna hudin ya ce al-damiru damirin hudin nan ya udu alama ja'at bihin rusul yana komawa a kan abin da manzanni suka zo da shi ma ja'at bihin rusul fa'inna shi wannan abin da manzanni suka zo da shi shi ne asiratul mustaqi wa yumkinu an ya'uda ala tariqi ahli sunna wal jama'a yana iwa kuma damirin ya kuma zuwa ga hanyar ahli sunna wal jama'a shine tafarki madaidaici وهو الاتباع وعدم العدول وعدم العدول عنه وعدم العدول عنه wanda shine al-ittiba bi biyayya ga manzanni da kuma rashin karkacewa daga barin hanyar su ya zanto wannan shine as-siratul mustaqim fama ja'at bihi ar-rusul abinda manzanni suka zo da shi wa ma dhahaba ilayhi ahlus sunnati wal jamaa da kuma abin da ahalus sunna wal jama'a suka tafi zuwa gare shi huwa siratul mustaqim shine tafarkin nan madaidaici abinda manzanni suka zo da shi da abinda ahalus sunna wal jama'a suka tafi a kansa wanda ya daidai da qur'ani da sunnar manzon Allah wannan shine tafarki madaidaici abinda ya saba mu wannan kuma shi kuma zai zama wani abu daban amma dai ba zai zama as-siratul mustaqim ba sirat lafazin sirat da ya zo ya ce ala wazni fi'al ya zo da wazanin fi'al a mizani na sarfu bi ma'ana masrut amma ya zo da ma'anan masrut ya zo da ma'anan ismu ato ma'anansa ismul maf'ul ne mislu firash kaman kalmar firash ne bi ma'anar mafrush da ma'anar al-mafrush sirat hanya ma'anansa masrut shine abun bi wato hanyar bi firash bi ma'ana mafrush abinda aka shimfiɗa wa ghiras shine dashe bi ma'ana maghrus ina abinda aka dasa iccen da aka dasa fa huwa bi ma'ana ismi fa huwa bi ma'ana ismi al-maf'ul haka shi yazo da ma'anar ismi al-maf'ul a ma'anansa was-siratu kalmar asirat innama yuqalu littariqil wasi'il mustaqim kadai ana fadar wannan kalmar ne ga hanya wanda yake mai fadi miƙaƙƙe hanyar ta zama faffada kuma a miƙe ba tudu ba kwari ba kwane-kwane a miƙe dodar sannan kuma ga fadi kowa ya kama dajin da yake so ya ta gudu to irin wannan hanyar ita ake cewa asirat amma matsatsiyar hanyar da ana tafiya ana kwana a hau tudu a sauko a gangara a yi nan a yi nan wanda ba a ce masa sirat sai hanyar da take miƙaƙƙiya kuma ga faɗi ma'akuzun ne min azzarti an karɓo ta daga azzart wa huwa bal'ul luqmati bi sur'a shine haɗiye loma da gaggawa haɗiye loma da gaggawa abinci idan mai daɗi ne ga gwabi ga mai ba kasa sai ka ji sulub ya wuce yawwa to daga nan aka samu as-sirat kin daga az-zirat yasa a wata qira'a ake da ihdinas ziratal mustaqim a wasu qira'o'i da ake da su qira'ar hamza ce ko khalaf ne na manta yana ihdinas ziratal mustaqim kenan as-sirat shi ne ma'anansa az-zirat ma'khuzun min az-zirat to wasu kalman tana yi musu nauyi sai suke kiran shi as-sirat لأن الطريق إذا كان واسعا صبر شي هنيا إذا يكسن شينا دفادي لا يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه sai ya zama baya da kunci da mutane za su rika yin tuba-tubai tuntube a cikinsa idan hanya yana da faɗi babu tuntube za ka kama hanya shi ma wannan ya kama nan wannan ya kama nan kamar latirit ne motoci bisa latirit za ga ba ruwan wata mota da wata kowa ya kama dajin kansa yana ta gudu to amma hanya idan ya zama a kuntace take a matse to sai ai ta samun tuntube da sauransu fasiratu ya na fi ta'arifihi da haka lafazin asirat suna faɗa a wajen ta'arifinsa shine kullu tariqin wasi'in laysa fihi su'udun wala nuzulun wala wala wijajun shine dukkan hanyar da yake mai faɗi laysa fihi su'udun ba hawa wala nuzulun ba gangara wala wijajin kuma babu gagguciya kwane-kwane babu to shine as-sirat idan kenan at-tariqu alladhi ja'at bihi ar-rusul hanyar da manzanni suka zo da shi huwa as-siratul mustaqim shine tafarkin nan madaidaici hanya madaidaici madaidaiciya laysa alladhi laysa fihi iwajun wala amtun shine hanyar da baya da gagguciya baya da tudu da kwari tariqun mustaqim hanya ne miƙaƙƙe laisa fihin hirafun yaminan wala shimalan babu kwane-kwane a cikinsa dama ko hagu a yi kwana dama ko a yi kwana hagu duka babu Allah ya ce wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'u kuma lallai wannan shine hanya na miƙaƙƙe ku bi shi suratul an'am aya ta 153 wannan shine ma'anan as-sirat wa alaihi to akan wannan ta'arifi da malamai suka yi wa lafazin as-sirat fa yakunu al-mustaqim fa yakunu al-mustaqim sifatan kashifatan ala tafsirina as-sirat to sai kasance kalmar al-mustaqim da tazo anan sifa ce kashifa sifa ce da tazo don ta yaye mana hanyar wace iri tunda hanyoyin iri-iri ne akwai mai kwana ko da ba ta da kwana akwai mai tudu akwai mara tudu to lafazin asirat din sai zama kashif sifa ce kashifa ta zo don ta yaye mana duk wani abu da zai lullube mana mu kasa gane wace hanya ake nufi mai kwane-kwane ko mai tudu da kwari mai tsatsiya ko mai faɗi a almustaqim sifa ce kashifa ala tafsiri na asirat akan tafsirin mu da muka yi wa lafazin asirat bi annahu at-tariqul wasi' cewa shine hanya mai faɗi alladhi la wijaja fihi wanda baya da gwaggociya لأن هذا هو المستقيم دومين wannan shine abin da ake cewa mustaqim abin da yake baya da kwane-kwane aw yuqalu ko kuma a ce kalmar al-mustaqim innaha sifatun muqayyada sifa ce muqayyada ko muqayyida wadda ta zo dan ta yi kaidi dan ta sa kaidi li'anna ba'd as-sirat qad yakunu ghayra mustaqim domin wasu hanyoyin suna kasancewa ba miƙaƙƙu ba amma ba za ka iya ba za ka ba za ka hana a ce musu hanya ba to amma dai ba miƙaƙu ba ne kama ƙala ta'ala wanda Allah ta'ala ce fahduhum ila siratil jahim wa qifuhum innahum mas'ulun kuma ku shiryar da su ila siratil jahim zuwa hanyar wutar jahima hanyar wutar jahima kaga ba mustaqim bace ba ita ma kuma an kirata da suna sirat ita ma sirat ce amma ita ta jahim ce ba mustaqim ba ce kenan sa ƙaidin mustaqim don a fitar da siratul jahim ko siratul jahim shi baya ciki mun fahimta shi baya ciki wanda sirat ake nufi shine al-mustaqim shine wannan ƙaidin da aka sa sai zama sifa ce muqayyida Allah ya ce waqifuhum kuma ku tsare su ku tsayar da su yan wutan nan innahum mas'ulun su za a yi musu tambaya سورة الصافات آية عشرين أكزوا تعشرين دهولو وهذا الصراط غير مستقيم تو كاغا wannan hanyar na jahima ba mustaqim bane ba mi kaccen hanya bane to wannan shine ma'anan as-siratul mustaqim fa innahu as-siratul mustaqim hanyar manzanni waɗanda ahalus sunna suka bi su a kanta shine tafarkin nan madaidaici sirat shine hanya wadda take mai faɗi almustaqim wadda take mai kakkiya ba kwane-kwane a cikinta to haka hanyar annabawa take haka hanyar ahalus sunna take shi yasa a cikin duk aƙidun da ake da su na duniya aƙidar ahalus sunna ce kaɗai zaka ga ba wani ɓoye-ɓoye a ciki ba wani ɓoye-ɓoye ɓalo-ɓalo za a kawo maka bayani a kawo maka hujja ga aya ga hadisi duk abin da zaka ga yan bid'a suna zargin ahlus sunna sun ce annabi kaza sun ce annabi kaza suna jingina wa ahlus sunna ne kawai dan su batar da jahilai su yi tsammanin ahlus sunna ne suke faɗar wannan amma idan aka tambayi ahlus sunna kuna da hujja mai ƙarfi wadda duk musulmin duniya sun yarda da ita a musulunci ko ba ku da suna da ita zaka ga hadisi ne bukhari da muslim ko hadisi ne da imamu bukhari ya fitar ko muslim gashi kuma karara kuma dukkan malaman duniya sun yi sharhin wannan hadisin kuma abin nan da ahlus sunna suke faɗa shi malaman suka faɗa amma in sun tashi sai su ce ai ahlus sunna sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza ba sa son manzon Allah sun ce masa kaza sun ce masa kaza to su ahlus sunna su ba sa yin kwansu sai da zakara komai za su faɗa to akwai hujja akwai dalili shi yasa al'amuran sunna ne kadai babu koyi koyi babu sirrul maktum babu sirrul asrar babu da taqiya yan shi'a sai ka same su da taqiya ka koyi aqidar ka ka bayyana wani abu daban na munafurci dan taqiyar yan shi'a munafurci ne ahlus sunna ba su da taqiya duk inda ahlus sunna ya shiga zaka ganshi shi zai bai inda ahlus sunna ne ba jabu ba akwai 'yan muna sunna amma halin sunna ne wanda ya amsa sunansa duk inda ya shiga ba ya ɓoye kansa kuma ba ya jin kunyar ya ce shi halin sunna shi kaɗai za ka samu cikin 'yan bid'a talatin sun rasa yadda za su yi da shi na taɓa gani wani bidiyo na wani mahauci wani mahauci ne da naman shi yana sai da naman shi da wasu sun zagaye shi sun yi talatin amma sun rasa yadda za su yi da shi ya yanka namansa yana yanka nama yana ba su hujja eh ya ce kai tsoho da kake ta kalakalata da Allah faɗa mu farilla a wallah bai iya ba farillan sallah bai sani ba faɗa mu yaya sallah yaya kaza yake tsoho ya kasa ba da amsa sai ga zage zagen banza su kaɗai da zaka ga suna yin komai nasu a fili ba ɓoye ɓoye in ka shiga shi'a akwai taƙiya in ka shiga ɗariƙu akwai sirrul maktum wani ɓoyayyen sirri da ba a bayyana shi sai ga muridin da ya kai wani mataki a ɗariƙa sai ya yi wusuli ya yi fana'i an tabbatar da cewa ya gama sannan a fara bayyana masa irin wannan sirrin ahli suna ba su da sirrul asrari ba su da sirrul maktub komi a fili yake da fata fahimta shi yasa ya zama sirat al-mustaqim as-sirat al-mustaqim qawluhu fadar malan da yace siratul ladina an'amta abana siratul ladina an'amta alaihim hanyar wa'annan da kai ni'ima gare su siratun ladina an amta alaihim hanyar wa'annan da ka yi ni'ima a gare su minan nabiyina daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihina da salihai yace siratun ladina an amallahu alaihim hanyar waɗanda Allah ya yi musu ni'ima ya yi ni'ima gare su ai tariquhum ana nufin hanyar su wa adafahu ilaihi وأضافه إليهم لأنهم سالكوه ألا يا جنجنا صراط زوا غريسو سو الذين أنعم الله عليهم يجي صراط الذين أنعم الله عليهم سي الله يرابا مسو صراط دين me yasa aka raba musu shi li'annahu li'annahum salikuhu domin su ne suka bi shi su da suka kutsa masa suka bi shi to tunda sun bi shi to ya zama nasu kenan fahimul lazina yamshuna fihi su ne wanda suke tafiya a cikin wannan hanyar shi yasa Allah ya raba musu shi kama adafahu Allah ila nafsihi ahyana kamar da Allah ya raba wa kansa as-siratu din a wasu lokuta Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratil ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard a suratul shura daga aya ta 52 zuwa aya ta 53 Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tahdi tabbas kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa ga wani irin tafarki wanda yake madaidaici to wani tafarki ne sai ce siratun lahi tafarkin Allah hanyar Allah wani Allahn kuma allazi lahu ma fi samawati ma fil ard Allahn da duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai nashi ne to wannan tafarkin da kake shiryarwa zuwa gare shi nasa ne wannan tafarkin hanyar Allah ne باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده to abin da yasa ya raba wa kansa shi a wannan ayar ta hanyar lura da cewa Allah shi ya shar'anta shi kuma shi ya dora shi ga bayansa shi ya dora wa bayansa wannan hanyar shin fida musu ita ya yarda musu ita a matsayin addinin da za su bauta masa da shi to tunda shi ya shar'anta hanyar ya dora wa bayansa ita wa annahu musilun ilaihi kuma hanya ce da za ta kai bayi zuwa gare shi to shi yasa sai ya raba wa kansa ita bai yasa ya raba wa kansa as-sirat sai ce sirat din nasa ne saboda shi ya shar'anta shi shi ya dora shi kuma shi ne hanyar da zai kai bayi zuwa gare shi to shi yasa sai ya raba wa kansa wannan as-sirat ki fa huwa siratullahi ta'ala bi itibaraini da haka wannan hanyar wannan tafarkin hanyar Allah ne ta hanyar lura da abubuwa guda biyu ta hanyar i'tibari guda biyu wasiratul mu'minin bi'tibarin wahidin sannan kuma hanyar mu'mine ne ta hanyar lura da abin lura guda daya siratullahi bi'tibarainihuma ya zama tafarkin Allah ta hanyar lura da abin lura guda biyu wanda su ne annahu wada'ahu li ibadihi abin lura na farko Allah shi ya dora wannan hanyar wa bayansa ya zama ita ce wato abin nan shi ya dora wannan hanyar ya zama ita ce hanyar bin su i'tibari na farko kenan na biyu wa annahu musilun ilai i'tibari na biyu kuma shine hanyar da in ka bi zai kai ka zuwa ga Allah to da wannan i'tibar din guda biyu aka mai da shi ya zama tafarkin tafarkin Allah wasiratul mu'minin kuma ya zama hanyar muminai ta hanyar lura da abu guda daya li'annahum humul ladzina yaslukunahu wahdahu domin su su ne allazina yaslukunahu waɗanda suke kutsa shi wahduhum su kadai din su su ne waɗanda suke bin wannan hanyar su kadai muminai kenan duk wanda ba mumini ba za ka ga yana gudun wannan hanyar baya bunta hanyar annabawa wanda kaga yana binta ya dage kuma sai an bita to wani alama ce ta imani to shi yasa sai aka raba musu wannan hanyar aka ce siratul ladhina an'ama Allahu alaihim wa qawluhu fadar malan da yace alladhina an'ama Allahu alaihim hanya ne na waɗanda Allah yayi musu ni'ima an-ni'matu kullu fadlin wa ihsanin min Allah azza wa jalla ala ibadihi idan aka ce ni'ima shine dukkan wani falala ni'ima shine duk wata falala wa ihsanin da duk wani kyautatawa min Allah da yazo daga Allah ala ibadihi akan bayansa wannan abun shi aka ce wa ni'ima fa huwa ni'matun wannan ni'ima ne wa kullu ma bina min ni'matin fa huwa min Allah zaka duk abin da yake tare da mu na ni'ima to wannan abin daga Allah ne lafiya ni'ima ce arziki ni'ima ne ilimi ni'ima ne ƙarfi ni'ima ne da sauran ni'imomi ga sanar wanda ba sa lissafuwa wa ni'amullahi qismani su kuma ni'imomin Allah sun kasu gida biyu khassatun abin nan ammatun wa khassa akwai ni'ima gamammiya da ta game kowa da kowa akwai kuma ni'ima keɓantacciya da aka keɓanci wa'insu da ita banda wa'insu wal khassatu aidan qismani ita ma keɓantacciyar ni'imar ta kasu gida biyu akwai khassatun akhassu wa khassatun a'ammu akwai keɓantacciyar ni'ima mafi keɓantuwa akwai kuma keɓantacciyar ni'ima mafi gamewa fal'amma ni'ima gamammiya ta kowa da kowa hiya allati takunu lil mu'minina wa ghayril mu'minin ita ce irin ni'imar da take kasancewa ga muminai da ma waɗanda ba muminai ba da muminai da wanda ba muminai ba su ma duk suna cikin wannan ni'imar walihada wannan shi yasa law sa'alana sa'ilun da a ce wani mai tambaya zai tambaye mu hallillahi alal alal kafiri ni'ma shin Allah yana yi wa kafiri ni'ima kulna na'am ko na faɗa ba daidai ba me na ce ko ba wanda ya magana ha to ya kamata a ce ya ha ok hallillahi alal kafiri ni'ima ba yana wa kafiri ba yana wa kafiri alkafir mufradi ne ba jam'i ba ne hallillahi alal kafiri ni'ima shin Allah yana wa kafiri ni'ima qulna na'am za mu ce eh Allah yana wa kafiri ni'ima mana lakinna ha ni'matun amma sai dai ni'ima ce gamammiya wanda har awaki suna ciki wa hiya ni'matu ma taqumu bihi al-abdan irin ni'imar da jikun kunna suke tsayuwa da ita ni'ima irin wanda jiki yake tsayuwa da ita la ma tasluhu bihi al-adyan ba ni'imar da addinai suke ingantuwa da ita ba ni'ima amma da Allah yake wa kowa da kowa مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك شيني مثال أبنشي أبنشا ستران ساوا جدان زما abin hawa da abin da ya kama da haka wannan hadda kafirai suna ciki ko kafiran ma watakila sun fi ku morewa da irin waɗannan ni'imomin tunda su duniyar ce kawai suka sa gaba ita ce gayarsu kai kana ɗan kaffa kaffa da duniyar to amma su kawai ita ce makurar iliminsu da muradinsu sai ka gama sun fi ka more mata mana sun fi ka tara ta da damuwa da ita to fahaza yadkhulu fiha almu'min wal kafir irin wannan ni'imar da mumini da kafiri duka suna shiga cikinta har da awaki ko da jakkai da aladu da raƙuma duk suna cikin irin wannan ni'imar ko ba ka ba duk Allah yana ba su abinci abin sha inda za su zauna da sauransu ni'ima ce amma har tsuntsaye wa ni'matul khassa amma ni'ima wadda take keɓantacciya ita ce ma tasluhu bihi al-adyan ita ce irin ni'imar da addinai suke ingantuwa da ita min al-imani wal amali salih min al-imani wal ilmi wal amali salih irin imani da ilimi da aikin kirki fa hadhihi khassatun bil mu'minin to wannan ni'imar keɓantacciya ce ga masu imani su kaɗai suka keɓanta da ita su kadai suka keɓanta da irin wannan ni'imar wa hiya ammatun lin nabiyina was siddiqina ka shuhada'i was salihin da haka wannan ni'imar amma ce ga annabawa da siddiqai haka kamar shahidai da salihai duka ni'imar ta game su zaka ga da annabawa da siddiqai da shahidai da salihai Allah ya ba su ni'ima ta imani ya ba su ni'ima ta ilimi ya ba su ni'ima ta aikata ayyukan kirki wannan ni'imar ta game su duka walakin ni'matullahi ala nabiyina war rusul sai dai ni'imar Allah da yayi wa annabawa da manzanni ni'matun hiya akhassun ni'am to wannan ni'ima ce mafi kebantuwar ni'imomi mafi kebantuwa wastami' ila qawlihi ta'ala kai sauraro zuwa ga fadin sa ta'ala wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله يتي وأنزل الله عليك الكتاب كما الله يا سوكر مك دليل تافي ولا شيء من القرآن والحكمة يا سوكر مك ده حكمة ولا شيء سنة وعلمك ما لم تكن تعلم كما يلمن تدك يسند دك أبن دبك كسن شيء كاسني با وكان فضل الله عليك عظيما kuma ya kasance falalar Allah a kan ka da ya yi maka mai girma ce to ga wannan falala ce ke bantacciya da take banta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke bantacciyar ni'ima ce wannan suratul nisa'i aya ta 113 muna nan muna tafsirin suratul nisa mun kusa kai ga ayar mun je can duka zamu zo insha Allah da ƙarin bayani fa hadhihi an-ni'matu hiya allati fa hadhihi an-ni'matu التي هي أخص لا يلحق المؤمنون فيها النبيين بل هم دونهم to wannan ni'imar wadda take ita ce mafi keɓancewa to muminai ba sa riskar annabawa a cikinta muminai ba sa riskar annabawa bal hum dunahu muminai ƙasa suke da annabawa ta fuskar wannan ni'imar zaka samu ilimin imanin annabawa na musamman ne wani abu na shakka ko kokonto baya baya shiga ciki ko a ce wani annabi gashi yayi ridda ko wani abu duka babu irin wani imani ne na musamman imani ne wanda yake tare da haqqul yaqin to haka ilimin su ilimin annabawa ba irin namu ba irin namu bane ba ilimi ne na musamman na saukar musu da wahayi da sauran abubuwa irin wannan to haka aikin annabawa akwai kususiya a ciki sannan kuma Allah ya ka ya katangance su daga fadawa zunubi su kullum aikin su lafiyayye ne ingantacce ne Allah ya ba su isma ya ba su kariya ba sa fadawa kuskure amma mu kuma sai a same ka yau cikin aiki ka fada kuskure kuskuren ko yin abin da aka hana ko kuma sakaci da abin da aka yi umarni to don haka su nasu a khassu ne shine mafi keɓancewa su annabawa amma muminai to su nasu khas ne keɓantacciyar ni'ima ce wadda suka yi tarayya da sauran annabawa da manzanni a ciki wa ƙauluhu siratun lazina an amallahu alaihim faɗar malam da ya ce siratun lazina an amallahu alaihim tafarkin wa'innan da Allah ya yi ni'ima gare su hiya wannan maganar ka ƙaulihi ta'ala ta yi kama da faɗin Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarkin nan madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wa'annan da kai ni'ima gare su suratul fatiha daga aya ta 6 zuwa aya ta 7 to yayi kama da wannan siratal ladina an'ama Allahu alaihim ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim faman humul ladina an'ama Allahu alaihim to su wane ne wa'annan da Allah ya ni'ima gare su fassaraha ta'ala bi qawlihi Allah ya fassara wannan dunkulallen dunkulalliyar maganar da fadin sa wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa yayi da'a biyayya ga Allah da manzansa fa ulaika to wa'incan ma allazina an'ama Allahu alaihim suna tare da wa'innan da Allah yayi ni'ima a gare su minan nabiyina daga annabawa was siddiqina da siddiqai was shuhada da kuma shahidai was salihin da kuma salihai suratul nisa aya ta 69 fa haula'i arba'a arba'atu asnaf sai ka samu wa'innan dangogin mutane guda hudu ne wato dangogi ne guda hudu na mutane waɗanda suka zo a cikin ayar wanda Allah ya ce su ne waɗanda ya yi wa ni'ima awwalan annabiyun tawaga na farko su ne annabawa wa hum kullu man auha Allahu ilaihi wa nabba'ahum in aka ce annabiyun su ne duk wanda Allah ya musu wahayi Allah yake aiko musu wahayi kuma yake zantar da su yake magana da su yana ba su labari ta hanyar wahayi to wannan su ne annabawa wannan su ake cewa annabawa duk wanda ya samu kansa cikin irin wannan yana cikin wanda Allah yake musu wahayi yake labarta musu abubuwa wanda ba wanda isa ya san shi sai ta hanyar wahayi fa huwa dakhilun fi hadhihi al-aya to wannan ya shiga a cikin wannan ayar fa yashmulu ar-rusul to wannan lafazi na annabiyuna yana kunsar har da manzanni mun fahimta har manzanni li'anna kulla rasulin nabiyyin li'anna kulla rasulin nabiyyun domin kowane manzo nabiyyun annabi ne walaysa kullu nabiyyin rasulan ba kowane ya kashe shi ba kowane manzo bane yake zama bannan ba kowane annabi bane manzo ba kowane annabi bane manzo ana samun annaba wanda ba manzanni ba amma duk annabi abin nan duk manzo annabi ne kenan kalmar nubuwa ta tattare haddawa hadda manzanni amma inda an ce ar-rusul ar-rusul min al-mursalina ba a ce annabiyuna ba min annabiyina sai aka ce a min al-mursalina wani zai iya cakina banda annabawa amma da aka ce min annabiyin to ya kunshi annabawan da manzannin gaba ɗaya wa ala hadha to akan wannan fayakunu fayakunu fayakunu nabiyuna shamilan lirrusuli ulil azmi wa ghairi sai zama kalmar annabiyun ta tattare dukkanin manzanni ulul azmi da wanda ba ulul azmi ba ulul azmi su biyar din nan annabi nuh annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi abin nan salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in wa shamilan aidan lin nabiyyin alladhina lam yursalu kuma yana tattare har wa yau wato sauran annabawa waɗanda ba a aiko su a matsayin manzanni ba duk sun shiga annabawan da su annabawa ne zalla wanda su ba aiko su a matsayin manzanni ba wa haulai a'la asnafil khalqi to wannan tawagar su ne mafi ɗaukakar sinfi ko sinfofi na halitta dangogi na halitta su ne mafi ɗaukaka tawagar annabawa da manzanni su ne mafi ɗaukaka duk da a cikinsu ma wasu sun fi wasu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd cikin su ma tawagar wasu na sama tawagar manzanni tana sama da tawagar annabawa to a cikin manzannin ma wasu sun fi wasu a cikin annabawan ma haka amma dai tawagar annabawa da manzanni ita ce mafi falala mafi ɗaukaka ثانيا صنف نبي الصديقون سوني وانا اكتب صديقي جمع صديق جمع ننا صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة wanda siga ce ta mubalaga da larabci faman haula siddiq abin nan faman huwa siddiq to wane ne ake ce wa siddiqi malamai su maganganu daban-daban amma malam usaimin ya ce ahsanu ma yufassaru bihi siddiq qawluhu ta'ala mafi kyan abin da za a fassara lafazin as-siddiq da shi shine faɗin Allah ta'ala wallazi ja'a bis-sidiqi wa saddaqa bihi kuma wannan da ya zo da gaskiya kuma ya gaskata shi siddiqiyya abu biyu take haɗawa ka zo da gaskiya ko a zo maka da gaskiya a tabbatar da abin da ka zo da shi ko aka zo maka da shi gaskiya ne to an samu rukuni na farko rukuni na biyu kuma ka gaskata wannan gaskiyar da ka zo da ita ko aka zo maka da ita an samu rukuni na nawa na biyu ta wannan shi yake bayar da muƙami na siddiƙiyya ka zama siddiƙi ka zo da gaskiya ko wani ya zo da gaskiya ka gaskata gaskiyar da ka zo da ita ko ka gaskata gaskiyar da wani ya zo da ita a suratu zumar aya ta 33 to wannan shi ne wanda ake cewa as-siddiq wa ƙala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun kuma wa'annan da suka yi imani da Allah da manzanninsa wa'annan su ne siddiqai kaga gaskatawa ke yawa saboda ba sai an ce manzannin sun zo da gaskiya ba da abu ne sananne manzo baya zuwa sai abin da yake gaskiya tunda aka ce wallazina amanu billahi wa rusulihi abinda Allah da manzanninsa suka zo da shi kana bukatar sai an ce maka gaskiya ne ba ka bukata zu kai ake bukatar kai ne ka yi imani da abinda suka zo da shi menene imani gaskata abinda suka zo da shi to wanda ya gaskata gaskiyar da Allah ya aiko annabawa ya aiko manzanni da ita to wannan shi ake cewa siddiqi jam'in sa as-siddiqun fa ulaika humus siddiqun suratul hadid aya ta 19 faman haqqaqa al-imana ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق فهو صديق فمن حقق الإيمان دون دي حقق إيمان يتبتد إيمانا سا تسيكا وتجملة مؤترضة ودي جتوتا تدمي أكي حقق إيماني تيتي ولا يتم تحقيق الإيمان حقق إيماني تبتد إيماني بايا تشكا إلا بالصدق سيتهنير قسكيه ya zama abin da za ka yi imanin da shi gaskiya ne wata su kuma ka gaskata wannan gaskiyar to duk wanda ya tabbatar da imaninsa ta irin wannan hanyar fahuwa siddiqun to wannan ya zama siddiqi an gane ya ce asidiku fil aqida na farko ana buƙatar gaskiya a cikin aƙida gaskiya aƙidan kai zama aƙida ce ta gaskiya aƙidar da ka gaskata ɗin nan ta zama aƙidar gaskiya ce bil ikhlasi ta hanyar ikhlasi ana gaskata aƙida ta hanyar ikhlasi yin abu don Allah tsarkake niyya don Allah tsarkake niyya don Allah shi ne ikhlasi duk wani abu da ya shafi ibada ya shafi harkan neman lada harkan neman aljanna to karka yi shi da wata manufa ba don Allah in dai abin ya shafi lahira ya shafi addini ya shafi ibada to karka yi shi da wata manufa sai don Allah in dai abu ne na neman lada akwai abubuwa su ba na neman lada ba ne abu ne mubah an gane ko abu ne mubah an halatta maka ne ka more to wadda ba dole sai ka yi ikhlasi ba in ka yi ikhlasi kana da lada ba dole ya ka yi ikhlasi ba ka haɗu da wata bazawara ta yi maka ka ba ta shika goma ko ka ɗan ba ɗan yaron ta tana rike da yaro ka ba ka damƙa mara yaron shika goma tsakaninka da Allah dan Allah kai tsakani da Allah dan Allah kai wannan ba da Allah ba ne amma dai ba kai laifi ba saboda wani abu kana son ka samu shiga ne wurin bazawarar to abu ne da yake bai shafi harkar ibada ba ba wani abu ne na ibada abu ne mu ba sai in kayi abubuwa da suka dace ka samu lada a ciki ba laifi babu laifi akan wannan maganan manufa muke ba aikin muke kallo ba me a zuciyarka dan me kai shi muke magana ba aikin ba ihsani ba ba shi muke magana muna magana a lokacin da ka bada lokacin da kai ihsanin me a zuciyarka dan Allah kai ko dan ka samu shiga shi da ake magana ya danganta ta iwa dan Allah kai to inda Allah kai shikenan ai ba mai zargin wannan ba mu mace idan Allah kai ka dan maraya Allah baban shi ya rasu ka bada dan Allah to shi kenan ka samu lada amma in dai ka bada ne dan ka samu shiga na akwai ikhlasi babu to kayi laifi tambaya nake kayi laifi a ce ai wani ba ikhlasi a ba kai ba kai laifi ba yau shine muke magana wannan saboda bai shafi ibada ba wannan bai shiga cikin harkar ibada ba shi auren mubah ne ba shine ibadar ba shi mu ba an halatta maka shi ne in ka yi shi bisa tsarin sunna shi kenan ya zama ibada ko kafiri sai ya aure kuma aurensa ya yi don ka gane cewa ba ibada ba ne kafirai suna aure ko ba sa yi to ya yi ko bai yi ba ya yi idan kafiri ya musulunta shi da matarsa sai sun sake aure ba sai sun sake aure ba aurensu da suka yi a kafirci ya yi ko bai yi ba ya yi to in ibada ne kafiri yana ibada kafiri yana ibada ina ne nake na'am as-sidqu fil aqida gaskiya a cikin aqida bil ikhlas da ikhlasi wa huwa as'abu ma yakunu ala al-mar'i wanda ikhlasi shine mafi wahalar abin da yake kasancewa akan bawa ikhlasi shine mafi wahala abin da yake kasancewa akan bawa sai wanda Allah ya taimake shi idan Allah ya maka gama da katar ya taimake ka sai ka ji ikhlasi ba wahala ko bai normal haka za ka yi shi don Allah amma abu ne mai wahala kafin zuciya ta saba sai an daure hatta qala ba'du salaf har sai da wani daga cikin magabata rahimahullahu ta'ala yace ma jahadtu nafsi ala shay'in mujahadatuha ala al-ikhlas ban yi jayayya da raina ba akan wani abu ina ne ake kiran sallah a kashe kiran sallah ma jahattu nafsi ala shay'in ban yi jayayya da raina ba akan wani abu mujahadatuha alal ikhlas iri yadda nake jayayya da ita akan ikhlasi shi da abin da yafi komai ba magabata wahala shine kuma abin da suka fi jin tsoro akan su abi huraira da yake magana akan hadisin ikhlasi yana faɗa yana suma za a zo da mutane ukun da za su fara shiga jahannama ɗaya ya mutu a filin daga dai yayi ta kashe dukiyarsa fi sabilillah dai kuma malami ne ya ƙara rayuwarsa yana karantar da addini kuma so ne farkon da za su shiga wuta saboda ba dan Allah suka yi ba to yana faɗa yana soye da su maso uku kafin ya faɗi hadisi saboda hadisi ne da yake ɗauke da abin tsoro falabudda min as-sidqi fil maqsadi dole a samu mutum da gaskiya a cikin maqsad ɗinsa manufarsa dole a same ka da gaskiya wa huwa al-aqida wanda wannan gaskiyar shine aqida wal ikhlas sana a samu abu na biyu wanda shine ikhlas al ikhlas lillahi azza wa ana iya samu aqidan ka lafiyayya ce amma kuma ba dan Allah kake gudanar da al'amuran ka ba nan akwai matsala to bayan an samu aqida ta gaskiya as-sidqu fil aqida aqidan ta gaske ce aqida ce ta ahlus sunna aqidar manzanni to abu na biyu a gudanar da ita da manufofinta alal ikhlas akan ikhlasi to dan lokacin ne aka samu abu na farko da ake da bukata as-sidqu fil maqal na biyu kuma a samu gaskiya a cikin abin da za a faɗa la ya kulu illa ma tabaqa alwaqi kada mutum ya faɗi sai abin da ya dace da gaskiya duk abin da za ka faɗa to ka faɗi abin da ya dace da abin da ya faru kada ya zama ga abin da ya faru kai kuma ka faɗi wani abu daban kuma ka sani da gangan wanda ake cewa ƙarya sawa'un ala nafsihi aw ala ghairihi sawa'un wannan gaskiyar akan kanka ne za ka faɗe ta ko akan waninka ka faɗi gaskiya kawai sauran labarin ka bar wa Allah fahuwa alqa'imu fahuwa qa'imun bil qisti ala nafsihi wa ala ghairihi sai mutum ya zamo a tsaye yake da adalci akan kansa da waninsa abihi wa ummihi wa akhihi wa ukhtihi wa wa wa ila akhirihi wa ghairihi ya zamo a tsaye yake da adalci akan kansa ko shine baya da gaskiya zai ce wallahi haka ne baya da gaskiya ya faɗi gaskiya kaga wannan ko abu ne mai wahala shi ne baya da gaskiya amma ya ce bani da gaskiya haka wala ala ghairihi wa ala ghairihi akan waninsa babansa baya da gaskiya ce baba ku yi hakuri amma ba ku da gaskiya eh mamarsa ba ta da gaskiya ce mama ku yi hakuri amma dai ba ku da gaskiya ana wa akhihi wa ukhtihi dan uwansa da yar uwarsa ta ce ka baka son ta baka kaunanta kai kaza kai kaza duk wannan karka damu faɗi gaskiya ko a kotu ne aka zo aka ce ka ba da shaida ka ba da shaida ta gaskiya haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratun nisa ka bayar da shaida ta ko da abin zai shafe ka ko wani ɗaya daga cikin makusantanka ya yi lazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada ala Allah walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihim as-sidqu fil af'al bayan gaskiya a wajen magana duk abin da zaka faɗa ka tabbatar gaskiya ka faɗa ba ƙarya cikin lamarinka duk wanda ya kasance haka rayuwarsa za ta tafi cikin tsari da inganci babu matsala ko da abin kana ganin akwai haɗari in ka faɗi gaskiyar faɗa ta haɗarin Allah zai kawar maka da shi duk abin da kake tunani dai bari ka yi ƙarya don ka samu mafita to za ka yi ƙaryar ka samu mafitar yanzu kuma karyar kuma ita ma ta nemi sai an yi wata karyar dan a kare ta ita ma waccan karyar kuma ta bukaci ita ma sai an sake yin wata karya dan a kare ta sai a yi ta karyace karyace dan a kare daga irin wannan da yake fara har mutum ya kai ga kisan kai bari in kashe wani dan shi ne ya san gaskiyar abin da ya faru to kare tona min asiri karya zai sa mutum har sai ya kisan kai dan kar asirin sai tono to duk mai janyo karya inda ka faɗi gaskiya da duk an wuce wajen tun yaushe tun yaushe ka'ab bin malik da shi da yan uwansa da basu tafi yakin tabuka ba munafikai da sauran mutane aka zo aka yi ta ƙarya annabi na yafe musu su suka zo suka faɗi gaskiya sun shiga kuncin rayuwa aka yanke alaƙa da su amma daga ƙarshe Allah ya karɓi tubansu har aka ambace su a Qur'ani kaga wannan gaskiyar ta jawo musu ɗaukaka duk da sun ci kwakwa sun sha wahala amma dai abin ƙarshe sai zane musu ɗaukaka to wannan shine aikin gaskiya za ta ɗaukaka ka ƙarya kuma sai za ta ɗaukaka ko da ka sha wahala ƙarya ku sai ta ɗaga ka sama ana ga shi ta shi ne shi ne shi ne rib ta sako ka da ka nan da zarar an gano makareci ne kai to gaskiya duk da gaskiyar da za ka yi ba za a sake da ta uƙubar da Allah yake wa makareci kenan ana gane kai makareci ne sai ka faɗi gaskiya kowa ya ce ba ƙaryata shi kaɗai ya ishi mutum uƙuba kana ji kana gani ka faɗi gaskiya amma a ce ƙarya ne ba yadda ka iya as-sidqu fil af'al gaskiya a cikin ayyuka wahiya an takuna af'aluhu mutabiqatun lima jaa bihi an-nabi ya zama ayyukansa sun dace da abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam duka ɗaya ne fil af'al ne na aka so a rubuta aka faɗa kuma kada ya ce af'al din duka ba matsala wa hiya an takuna af'aluhu da shine zama ayyukansa an takuna af'aluhu mutabiqatan lima jaa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukansa sun dace da abin da annabi ya zo da shi wa min sidqil fi'al yana daga cikin gaskiyar aiki gaskiyar ayyuka an takuna nabigatan ala abinna nabigatan an ikhlas ya zamo wannan aikin naka ya bubbugo ne daga ikhlasi daga ikhlasi aikin ya bubbugo mabubbugarsa shine ikhlasi fa in lam takun nabigatan an ikhlas lam takun sadiqa idan aikin nan bata zanto wacce ta bubbugo daga ikhlasi ba to bata zamo gaskiya ba bata zamo aikin gaskiya ba aiki baya zama gaskiya sai ya zamo ya dace da abin da yake daidai abin da manzanni suka zo da shi kuma an yi shi da ikhlasi to ko da ya dace da abin da manzanni suka zo da shi in ba a yi shi da ikhlasi ba to bai zama gaskiya ba li'anna fi'lahu yukhalifu qawluhu domin aikin sa ya saba wa maganarsa aikin ka ya saba wa maganarka a magance ka ce kai mai bin mai ikhlasi ne mai kaza ne kuma a aikace ka yi sabanin abin da yake shine ikhlasi to ya zama ƙarya kenan fasidiku idan da haka gaskiya kenan shine man sadaqa fi ma fi mu'taqidihi wa ikhlasihi wa iradatihi shine mutumin da yayi gaskiya a abin kudurcewarsa a zuci abin da ya kudurce a zuci zanto gaskiya ne wa ikhlasihi haka ikhlasin sai ya zamo gaskiya wa iradatihi haka manufarsa ta zamo gaskiya wa fi maqalihi haka abubuwan fadarsa ya zamo gaskiya yake fada wa fi af'alihi haka ayyukansa su zamo gaskiya yake aikatawa to wannan shine as-siddiq dan fas-siddiq nan ba fas-siddiq ba fas-siddiq idan an gane ba fas-siddiq ba ba wasali kenan fas-siddiq ya kamata mu ce fas-siddiq idan man sadaqa fi mu'taqidihi wa ikhlasihi wa iradatihi wa fi maqalihi wa fi af'alihi wannan shine siddiqi وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه ما في فللا صديقي أسكي باك أيدي شيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر صحابة من زال الله صلى الله عليه وسلم وأنا صحابا تكر ستتبت حتى كم قرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن kuma shine khalifa manzo Allah na farko kuma surikinsa baban matar da manzo Allah ya fi so صلى الله عليه وسلم لأن أفضل الأمم هذه الأمة سبب ما في في تير الأمم إتكي وأن الأمة تمنزع الله أتكن دكنا الأمم من دنيا الأمر ما زال إتكي ما في في تير درس القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس وأفضل هذه الأمة بعد نبيها ناتي وأفضل سورة من هذا لأن أتنبايا أفضلكم معطوفة أكن أفضل تفرقوا وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر كما ما في فللر ونن الأمر باين النبي انت شنوا أبو بكر رضي الله عنه أتكين الأمر منزل الله قباء كب منزل الله شي أبنى أبو بكر رضي الله عنه شيني ما في فللا والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء ita kuma wannan siddiƙiyar wata martaba ce da take kasancewa ga maza da mata saɓanin sunfi na farko martaba ta farko martabatul al-mursalin wan nabiyyin wannan babu mata a ciki eh babu annabiya babu manzanniya babu kaga ko dadin fada babu babu annabawa duka maza ne haka manzanni dukkaninsu maza ne amma martaba ta siddiqiyya hadda mata قال الله تعالى في عيسى في عيسى ابن مريم عليه السلام الله تعالى يا فدا أشأن النبي عيسى ابن مريم عليه السلام يتي وأمه صديقة كما ما هي في يرسى صديقة سورة المائدة آية 75 ويقال كما أنا تشيوا الصديقة بنت الصديق aisha tu radiyallahu anha mai gaskiya yar mai yar mai gaskiya siddiqiya yar siddiqi aisha siddiqiya ce kuma babanta siddiqi wallahu ta'ala ya munnu ala man yasha'u min ibadihi haka Allah yake falalarsa ga wanda ya so cikin bayansa Allah ka sa mu cikin falalanka amma shuhada amma shahidai da suka zo a cikin ayar minan nabiyina was siddiqina was shuhada faƙila humul lazina qutilu fi sabilillah wasu malamai suka ce sune wanda aka kashe su a cikin hanyar Allah suna kokarin ɗaukaka addinin Allah da qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala wal ya'lam Allahu allazina amanu wa yattakhidha minkum shuhada kuma domin Allah a ya san waɗanda suka yi imani sani na bayyanuwa akwai sani na kafin abu ya bayyana sani na tun azal Allah ya san zaka zama malami an gane ko wannan wani sani ne mai zaman kansa sannan bayan ka zama malamin ya san ka bayan ka zama malamin shi ma wani sani ne akan wannan sanin na biyu ne ake rattaba uquba ake rattaba sakamako dan Allah ya san zaka zama kafiri ba za a yi maka hukunci da kafiri ba a yau sai lokacin da ka zama kafir ta yi yanzu mutum musulmi ne amma Allah ya san nan gaba zai yi ridda Allah ya tsare mu to a yanzu da yake ba bai yi riddan ba wace mu'amala za mu yi da shi ta musulmi ko ta mai ridda ta musulmi kuma haka Allah yake kallon shi a matsayin musulmi amma lokacin da ya ridda shi kenan kuma sai ya shiga daga cikin kafirai to kasancewar Allah ya san zai zama kafiri ba shi zai sa a yi masa hukuncin kafiri ba sai ya zama to haka kasancewar wannan kafiri ne amma nan gaba zai musulunta ba shi zai sa yanzu kuma Allah in ya mutu kafin ya musulunta a kaddara ya mutu kafin kai lokacin musulunta sai Allah ya sa shi aljanna tunda Allah ya san zai inda rayuwarsa ta kai shekara kaza ai da ya zama mumini ba za a yi wannan hukuncin ba sai in ya zama muminin sannan a yi mu'amalce shi mu'amala ta masu imani to shi yasa akwai masu shayin su ce domin Allah ya sani sai su ce Allah kenan bai sani ba a baya yanzu ne zai sani a'a ya sani amma yanzu liya alama don ya sani sani na bayyanuwa a lokacin da al'amarin ya bayyana domin akan wannan sanin ake rattaba sakayya ake rattaba uquba ga wanda ya aikata laifi wal ya'lam Allahu allazina amanu wa yattakhiza minhum shuhada kuma ya riki shahidai daga cikin su daga cikin ku wa yattakhiza minkum shuhada suratu ali imran aya ta 140 mai tafsirin ta mun yi tafsirin ta a baya wannan bayanin da nayi yanzu ma nayi shi a wancan lokacin wa qila wa qila wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ashuhada su ne al'ulama malamai malamai su ne shahidai da ƙaunihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi Allah ya shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta sai shi haka mala'iku sun shaida haka ma malamai ma'abuta ilimi sun shaida Ali Imran aya ta 18 faja'ala ahlul abinna faja'ala ahlal ilmi shahidina bima shahida Allahu li nafsihi sai Allah ya sanya malamai suka zanto masu shaida da abin da yi wa kansa shaida da shi subhanahu wa ta'ala abin da yi wa kansa shaida sai ya sanya malamai ma sun zama masu shaida akan wannan to sai ake kiran malamai shuhada wanda suka yi wa Allah shaida da abin da yi wa kansa shaida kenan ash-shuhada suka ce ana nufin malamai ولأن العلماء كما دومن سو malamai يشهدون للرسل بالبلاغ suna yi wa manzanni shaidar cewa sun isar da sakonsu wa alal ummati bit tabligh kuma suna yi wa al'ummominsu shaida cewa an isar musu da sako sun isar da sakon Allah walau ƙala ƙa'ilun inda wani mai tambaya zai ce al'ayatu amma ai ayar gamammiya ce ta game liman utilu fi sabilillahi ta'ala walil ulama ayar tana iya game wanda aka kashe su a cikin hanyar Allah cikin yaƙi ko kuma ƙoƙarin ɗaukaka addinin Allah sannan kuma hadda malamai ma za su iya shiga cikin ayar za su iya shiga cikin kalmar ashuhada li'anna lafza salihun lil wajhaini saboda lafazin yana inganta ayi amfani da shi ta fuskokin guda biyu wala ya tanafayani kuma su biyun ba sa cin karo da juna fa yakunu shamilan lil ladina qutilu fi sabilillah sai zama lafazin ya tattare wanda aka kashe su a cikin hanyar Allah walil ulama ya tattare hadda malamai alladina shahidu lillahi bil wahdaniyya wanda suka yi wa Allah shaida da kadaitantaka wa shahidu lin nabiyina bil balagh suka yi wa manzanni annabawa shaida cewa sun isar wa shahidu alal ummati bi annaha bullighat kuma suka yi wa al'umma shaida cewa an isar musu ko ballaghat ta isar in ka hada su duka biyun akwai matsala a ce shahidai su ne wanda suka yi mutuwar shahada kuma shahidai ko kuna ana za a yi malamai bakin ciki har da su sun shiga ko ba su shiga ba sun shiga domin lafazin shahidallahu ya sa su ciki kenan kalmar wasu shuhada sai ka hada wanda suka yi mutuwar shahada da malamai amma salihun amma salihai fa innahu yashmulu kull al anwa'is salasa an anwa'is salasati sabiqa kalmar as-salihun tana tattare dukkanin nau'ukan guda uku da suka wuce na farko wa man dunahum fil martaba da wanda bai kai su kuma a matsayi shi ma ya shiga ciki fal anbiya salihun annabawa salihai ne والصديقون صالحون صديقي ما صالحين والشهداء صالحون شهيدي ما صالحين فأطفها من باب أطف الآن, آه الآن على الخاص أدفن أكي وونا والصالحون يدا باب أدفن آم على الخاص أم فتي أبو أدن قولي أقمي bayan an ambace shi a keɓance wasalihun salihan bayi hum allazina qamu bi haqqillah su da wanda suka tsayu wajen bayar da haƙƙin Allah wa haƙƙi ibadihi suka tsayi wajen bayar da haƙƙin bayin Allah suna bayar da haƙƙin Allah na ibada suna bayar da haƙƙin bayin Allah ba sa zaluntar bayin Allah waɗannan su ne salihai lakin la alal martabati sabiqa sai dai ba su kai martabar da ta gabata ba martabar su ba ta kai ta waɗanda suka gabata ba annubuwa wa siddiqiyya wa shahada ba su kai martaba ta annabta ba ko martaba ta siddiƙantaka ko martaba ta shahada fahim dunahum ta ewa ba malamai bane amma ko mutanen kirki ne sun ba Allah haƙƙinsa sun ba bayan Allah haƙƙinsa amma ba malamai bane sannan ba su mutu a filin yaƙi ba kun gane ko kuma ba annabawa bane kuma ba su kai matsala martaba ta siddiqiyya ba to sai su shiga daga cikin ne as-salihu da ka fahim dunahum fil martaba su martaban su ba ta kai martabar waɗancan guda uku ba hadha as-siratu alladhi ja'at bihi ar-rusul wannan shine sirat tafarki hanya wanda manzanni suka zo da shi huwa siratun huwa siratu ha'ula'i al-asnaf al-arba'a shine hanyar wa'annan dangogin mutanen guda hudu annabiyuna was-siddiquna wash-shuhada'u was-salihun kai kokari ka shiga ɗaya daga cikin wa'annan ukun na ƙarshe dan martaban farko ba wanda zai shiga a yanzu an rufe ta ba wanda zai shiga cikin annabiyuna yanzu an gama to yi kokari ka shiga cikin as-siddiqun Allah ya ba mu ikon shiga wannan sun kuma hakan bai samu ba to shuhada din ma muna su shuhada din ma in mun samu muna su in ma Allah bai kaddara mana wannan ba to mu shiga daga cikin as-salihu fa ghayruhum wadanda ba wa'annan hudun ba la yamshuna ala ma ja'at bihi ar-rusul ba sa tafiya akan abinda manzanni suka zo da shi su da suke tafiya akan abinda ransu yake so ba abinda manzanni suka zo da shi ba Allah ya tsare mu daga shiga wannan tawagar in mun zo darasi na gaba insha Allah za mu tashi sabuwar gaba al-imanu bima wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi da fatan abin mu faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh